إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara saki mu a markazu ahlu sunna wal jama'a wanda ke ungol karkada a birnin da magaram a jamhuriyar Nijar yau muna talata 15 ga wata na Jumadal akhira hijira shekara 1438 wanda ya dace da sha hudu ga wata na uku shekara dubu biyu da goma sha bakwai yan wa kamar da muka bayani muna tsakiyar karatun alwajiz fiziki sunnatu alkitabil aziz ganin mun kare bangaren ibadat to shine kayan mu ci gaba da wanda ta ne wanda bai bayar da lokaci mai tsawo ba muka soko wannan alwajiz shi kuma cikin aƙida ta salafu salih alwajiz ne amma bangaren aƙida ta salafu salih dan musan dan da yawa mutun kan da'awar aqida amma kuma bai san me aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba shi muhimmancin wannan darasi insha Allah yau kenan shi ne darasin mu na farko na wannan littafi a yau duk da cewa yan uwa maganar yakan yi ya dace da yanda aka program da akwai sabon program wanda za a yi tsakanin sunna makaranta sunna tv ya dace da program kin iyayewa lokacin ya canza iyawa wancan kin za a yi wannan amin lokaci daban insha Allah muna jira nan da yan uwa insha Allah samu labari insha Allah kenan yau darasin mu na farko na alwajiz fi aqidati salaf salih takaitaccen littayi a cikin aqida ta magabata na kwarai insha Allah kenan a wannan muqaddama za mu ji me ake kira da aqida kun me ake ne da salafus salin da harko ma kayan a gina kan aqida yan wannan insha Allah wannan littafin zai zamanto jagora ga mai da'awar sunna ya zamanto kana yi akan basira so da yau zaka samu mutum yana da'awar sunna amma iya ta da wasu aqidu sai mu a wannan duniya akwai aqidu sama da shekara dubu da ɗaruruwa ga ash'ariya ga zaidiya ga khawarij ga shi'a ga shi'a ma ga ta kashe-kashe iri-iri ga motazila kowa kuma da'awar musulmi yake za ga wani gari wani lokaci wallahi kana cikin da'awar sunna za ka ji ka shigo tsakiyar wata aƙida mara kyau ta saba ta alsunar jama'a shi mahimmancin ba da hankali sau da yawa za ka ji mutum iya da'awar sunna har ma ka yi wazi kaga a cikin bayanin shi ya zo tsakiyar dumu-dumu cikin aƙida ta motazila ko sha'ariya ko khawarij kuma amma kana da'awa ta ahlus sunna wal jamaa kuma su neman sani ma iyawa suna jin jita ta a salafiya su ya salafiya su ahlus sunna wal jamaa yanzu ka ka bar kunnan ka a wannan tayin zaka ji hakikanin me aqidar ta hakika me aka ce ahlus sunna wal jamaa me aka ce salafiya me hakikanin sunan da wanda yake sunan na hakika da wanda yake aro ne yake hudi yanda ka sace wani musulmi ne ko nawa suke da'awar musulunci amma sun bar musuluncin ita ma aqida da yawa kan da'awar aqida ta ahlus sunna jama'a ko ta salafiya amma an kadi tsarin shi usulubkin shi ya saba ma aqida ta salafus sali ko ahlus sunna jama'a shi muhimmancin wannan litayya da kyau mutum ya tsaya rakaza hankalin shi ya lura da bayani kuma bayani ne yawa babu hira daga magabata da farko me asalin sunan daga ina wuto kuma yaya ake ne da kaza mutum kenan ya rayu kan wannan aqida san hakikanin ta akan hujja akan basira shine kamar da yake da mun sunna ta malaman sunna mun mukaddama har kullu tayi ko da wajen karatu shine fara da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wannan a takaice abin da muke karanta ne yau da kullum illa mu yi ma'anar wannan kalmomi a takaice cewa inna alhamdulillah godiya ta hakika ta tabbata ga Allah makaɗaici na hamaduhu wa nasta'inu muna godiya gare shi muna neman taimakon shi wa nastaghfiruhu muna neman gafara ta Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah ya kare mu daga sharrin mu wa min sayyiati a'malina muna neman Allah ya kare mu daga miyagun ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shirye ba mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la haka wanda Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadar abduhu wa rasulu na shaida muhammad bawan Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka fadar Allah subhanahu wataala ya wannan yan wa'annan manzan iya wannan hudu ba dukkan wajen bude wajen juma'a ne idi ne da dai wani mai muhimmancin gaske yace ya yi wallazina amanu taqullaha haqqa tuqati ya kuma su imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kadda ku mutu sai kuna musulmi kai famar cikawa da imani Allah ta kama da imani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai guda wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran guda na adam aka halittar mai matar hawa wa basa minhuma daga wannan ran biyu adam da matar shi Allah ya yada rijalan kaseeran wa nisaa ya yada maza da mata masu yawa saman kasa wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda ake roƙon ku dan shi kai dan Allah ka bari dan Allah wannan ake ku magiya saboda shi kuma wal arhama ku ji tsoron yanki zumunta inna Allah kana alaikum raqiba Allah mai kiyayewa ne da abin da kuke ya ayi wallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kuma ya kafa dan Allah ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku yi magana magana ta daidai ta gaskiya yusulihi lakum a'malakum yin magana ta gaskiya zai sa Allah ya gyara ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah wa rasula duk wanda ya da'a ga Allah ga manzo na Allah faqad faza fawzan azima ya rabauta rabauta mai girma amma ba bayan haka fa inna asdaqal kalam kalam fa inna asdaqal hadith kalamullah mai gaskiyar magana maganar Allah ko akwai wata kamar ita wa khairul hadi hiyal karantarwa ko hiyal shiriya hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko akwai wata ita hiyal karantarwa ko shiriya ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri kuma hi sharral al'amari mai sharri muhdathatuha kirkire abna kirkira daga baya wa kullu muhdathatin bid'a dukkan kirkire kuwa dukkan abin da aka yi sabo addini sunan shi bid'a inji manzo Allah yace kuma wa kulle bid'atin dalala dukkan bid'a kuma bata wa kullu dalalatin finnar dukkan bata kuwa makomin shi gidan wuta in wannan abu da muka ta gaba daya babu wani tsari na wani malami cikin magabata ko na yanzu wannan abin da ya zo ne daga halisan sadiqul masduq annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake wannan duk wani abin makaranta duk abin da yake yi ne da kanshi ba na abin hira ko tsarin wani ya suna izgili sun ce duka magana duka bida bata ce wane ne ga wata bida kulliya su taba kansu wala to nan annabi ke wannan magana duka bida bata duka bata kuma ya ce a wuta haka yi wani sallallahu alaihi wasallam sai kasa akwai za ku ga alama ya sa turmamuwa sai yake cewa hadhihi khutba tusamma khutbatul haja wannan khutba da makaranta ana mata suna khutbatul haja wa hiya tushra bayna yadi kulli hajatin an shar'anta yinta gaban dukkan wata bukata kana iya yi yace wa kad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu an yaqula bayna yadi kalamihim domin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da sahabban shi su rika wadin wannan mukaddama a gaban wata magana da za su yi fi umuru dinihim sawa'un kana khutbatan nika aw juma'a aw muhadara aw ghair zalik yace wannan yin wannan khutba dukkan lamarin su iya musu karantar da su cikin lamarin addini addinin su arme ne juma'a ce wata muhadara ce ko wani wannan ya musu umarnin su rika yin wannan addu'a wannan wannan magabaci sai yake cewa wa akharajata akasar kutubus sunna al-ikhtilaf fi al-fatiha da yawa mahi yawan littafin sunna sun zo da wannan wannan kalmomi na muqaddama duk da lafazin kadan saba amma da sun kawo ta wai fi sunan ibnu majah cikin kitabun da ka wata ga maka inda wannan abin makaranta inda abin ya zo hadisai ne a wannan wurare yace a cikin sunan ibnu majah kadiba kitabun nikah babu khutbatun nikah da baban ma'ana kitabun nikah baban khutbatul almi wajen neman almi cikin sunan tirmizi akwai cikin sunan abi dawud akwai sunan nasa'i akwai wa rawa abu ya'la fi musnadihi abu ya'la ma karuwa cikin musnadin shi haka imam tabarani cikin mujmal kabir haka imam al-baihaqi cikin sunan shi haka imam ahmad fi musnadihi yace dai warada zikir tarf min had min hadhihi al-khutba fi sahih muslim wani bangaren wannan khutba ma ya zo a cikin sahih muslim na makaranta cikin alwajiz wanda mukaddamar ce kurin barkon ne kurin annabi sallama yawa wani tsohon abokin shi da ji labari annabi sallama ana jita jita abokin tsohon abokin ga ya haukace a garin makka dimad ko dimad makaranta cikin sai musulun dimad ya ji labari an ce ai za a annabi a tiyar zuwa abokin ta suna gaskiya abuta da annabi sallama tun kai a mai wayi ya kwashi labari a garin su ai abokinka muhammad ya haukace a makka shi ne ai ya taso daga garinsu ya zo wajen tsohon abokin shi ya zo ciya muhammad labari ya same ni ka samu tabuwa ya ce takaban labari ni ina da magani ina yin maganin iskoki wata iska ta same ka kaban labarin gaske magana ina da maganin iska iri-iri maka magani ko wata iska ce ka gane makanta baya kuma a magana kuma abin tekunan inna alhamdulillah na hamaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له زوا دي كرشن المقدمه الغنتوا iya yace a a a a a yace ina sake sake ina maimaita inji ana maimaita yace wallahi naji maganar bokaye da masu magana da mawaka sanan su bin taba jin wa'annan kalmomi naka ba a takace wannan bawan Allah wannan ilmin kadama kurin aka mishi kurin ya mai kauya yayin imani kenan abun ba hidima abun ba ba hira bace ba kalmomi ne masu ma'ana duk yawan kullum abin manzon Allah ya kurin gaba ka huta kurin kaka yana ka sha wahala to wannan yace kenan annabi iyayinta a wannan duka wuraren kenan ga dai wannan kenan muqaddama a haka tazo da baki Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu bayan wannan sai shi mai littafin yake cewa ayyuhal akhul muslimul aziz هذه كلمات مختصرة وميسرة في بيان أكيد السلف الصالح أهل السنة والجماعة dan uwa ya kamar yana magana da gaban haka kai da shi ta karanta da kai ya ce dan uwa musulmi mai girma wa'annan kalmomi da zama ambata kalmomi ne takaitattu masu sauki cikin aqidar masu bayanin aqida ta salafus salih wanda ake kira da ahlus sunna wal jamaa sai kalmomi a takaice kuma sauki ibara ba wahala ba ka yi da ciki yace wa qad hamala ala jami'ihi wa kitabatihi ma ta'ishu al-ummatu al-islamiyyah al-yawm min tafarruq wa ikhtilaf yatamathalani fi al-farq al-mu'asara wal jama'atul mawjuda fi saha kullun yad'u ila aqidati wa manhaji wa yuzakki jama'ata hatta ikhtalata al-amru ala al-muslimin wa asbahu fi hirati min amrihim man yattabi'un wa man yaqtadun yace abin da ya doke na kan hada wannan littafi wajen jam'i kitabati wajen tattaro abin da yake cikin shi da rubuta abin da yake cikin shi mata shi numatar islamiyya alayhum irin abin da yau musulmi suke suka rayu a cikin shi na sabanin tafarruq ikhtilaf wanda dai kowa sun alu musulmi yau suna rabe akida iri iri ga sana a wannan zamanin namu na yanzu da kungiyoyi ga sana a saman saman duniya kungiya iri iri kowa tata yace kullun ya da'u ila ta kowace akida ko ko ta jama'a tana kira zuwa ga akidata wa manhaji ko ya kira zuwa ga manhaj kishi wa yuzakki jama'ata kuma kowa yana tsarkake jama'a shi ta yace ta kware yin haka hatta qatarata al'amalu al muslimin hal abin ya rikice wa musulmi da dama abin ma mun gasa gane ina zamu shiga ina zamu wa asbahu fi hirati min amrihim musulmi suka waye gari cikin dimuwa suka dimoce man yattabi'un wa man yaqtadun wa zamu bi da zamu koyi a wa'inda mutane yace wannan shine sababin da yasa yin wannan littafi yace walakin walillahi alhamdu wal minna amma duk da haka wannan rike cewa sabani dimuwa duk da haka yace godiya da baiwa ta tabbata ga Allah lam yudam alkhairu fi hadhihi al-umma wala yudam yace har a ce ba a rasa alkhairi cikin wannan al'umma kuma ba za a rasa alkhairi ba wannan al'umma din akai is domin لا تزال طائفة منها, منها متمسكة بالهدى والحق إلى قيام الساعة domin al'umma ba diyan da abu ya rikice ba za a rasa ba wasu jama'a wanda suke rike da shiriya da gaskiya har tashin kiyama din abin rikici ya samu suke kan gaskiya kuma wannan magana kamar aka bar bizarika sadiqul musaduq sallallahu alaihi wasallam haisu qala kuma wannan magana kamar yanda mai gaskiya abin gaskanta ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin wata ruwaya da Imam Muslim ya rawaito ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amru Allahum kadhalik zalika cewa har abada wasu jama'a a cikin al'ummata ba za su gushe ba suna kan gaskiya ko suna taimaka ma gaskiya la jurmun qatalam ko wani mai adawa da su mai neman karya su bai iya karya su haka suna nan ya samu nan al'umma hal al'amarin Allah ya same su mana kiyama ta zo suna kan haka nan kenan duniya dai da abin rikice sai ka samu na kwarai magana kenan yace wa qala مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره yace al'umma ta kaman zaman gilgije ne na ruwa ba musan ba harkon ne mai ci mai albarka ko karshen kenan har abada akwai alkhairi a cikin ta ba ci ba ba alkhairi ya kare a akwai magana kenan ruwa ta sunan cikin sunan turmizi he yake cewa wa min huna daga matashiya wannan bayani da ya gabata وجب علينا التعرف على هذه الطائفة المباركة التي تلتزم الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان جعلنا الله منهم yace daga wannan kenan ya wajaba gare mu mu nemi sanin wa'annan jama'a wannan jama'a mai albarka wadanda mai wa shaida wata ke rike musulunci na gaskiya wanda manzan da Allah ya aiko ya zo da shi kuma yana jini sahaba wanda jini sahaba suka aikata tabakahu wa'inda jama'a ta sahabai irin addini da suka aikata da su da tabi'ai da masu bin su da kyautatawa masu bin irin koyi da su irin addini da suka yi mudar guda irin shi wa'innan jama'a ja'alana lahaminum Allah samu daga cikin lansu yace wa hadhihi jama'atu hiya al-furqatu an-najiya wa ta'ifatu al-mansura yace wa'annan suna kira jama'a wa'anda suke jama'a wadda ta tsira tsirarra da jama'a wadda ake ta samun taimako na Allah wa tusafa hadhihi al-furqa bi ahlus sunnati wal jamaa ana sifanta wannan jama'a da sunan ahlus sunna wal jamaa ko a ce ahlul hadith duk sunan su ne ko a ce ahlul asar wal ittiba duk sunan su ne ko a ce yace wa huwa wa hum man kanu ala ma kan ala nabi sallallahu alaihi wa ashabu su ne dai wanda suka kasance a irin abin da annabi yake kan shi da sahabbai kullun su ne wanda suke kan irin abin da manzo Allah ya raya kan shi da shi da sahabban shi irin abin suka aikata kin ba sabo ba su ake ni da wannan magana sai yake cewa wannan magana wa min hadha al mantalib asra'tu fi talkhis hadha al wajiz min kitabi al muyassar fi aqil tasalaf salih yace wannan da wannan malamin ya da tawaye masu yawan gaskiya iya littaya mai suna al-muyassar shekar salafa sali abin littaya mai abin saukakewa cikin aqidar magabata na kwarai a can littayi ne kawo babban mujallidi a nan ne ya tato kuma ya ƙara tace tace ya yi wannan mai suna alwajiz allazi istaqaitu min kutub aimat salaf al-mashhur bil adalat wal ilm wanda wannan wannan abun na tato shi na tsatsunto daga littattafan aimat salaf malittafan magabata shugabannin salaf almashahudu lahum bil adad wal ilm wanda duniya ta musu shaida da adalci da ilimi wattiba'i sunna wal imamati fiha wa suke bin sunna da an sasu kuma da jagoranci akan sunnar allati istaqawha min hadin nabi sallallahu alaihi wasallam kabiran akabir wanda suka suma kamar wata wata mashaya ce sun dauko wannan abin tun daga annabi salama daga babba jika tun da daga farko daga wani zuwa wa wani daga manyan magabata da ta suma suka ɗauko wa harastu an yakuna hadal wajiz bi ibaratin mujiza wa usulubin wadi muyassar yace na yi kwaɗan wannan littaye alwajiz a sami da ibara takaitatta kuma usulubikin hanyar littayin zama ta wadihi ne muyassar mana yadda ba ka sha wahala ganewa ba kan zai kalmomi wani ba su da ta'aqidi wajen gane su babu wahala wajen gane su kuma an gaya maka zaka gane abin da ke ni ma iltizam bi alfaz da shar'iyyat al-ma'sura kuma duk da haka zai lazimtu zai rike kula da lafazi da yazo a shari'a ba su ma ina lafazin hatta lafazin ina in doko yanda yazo a shari'a Allah ya mata salafin kadarar imkan zan ɗauko lafuzza na shari'a wanda aka samu daga magabata na ƙware bakin yawata na yi haka da mi liyastafi da minu kullu ƙari'in domin duk mai karanta wani tayi ya amfana wa khususan annashi'in min abin da sa'ad islamiyya al-mubaraka balle ma sabon tashi ɗiyan sawa ta musulmi al'umma ta musulmi masu mai albarka sabon tashi na al'umma su tashi wa ya kuno aunan da tasiri mujammal da aka salfa sali da shabil mustaqim wal mutadi hadisan na haka don a samu aƙidar magabata na ƙware a jumlace matashi yaro musulmi wanda ke kan hanya wanda ke kan shirya sabon tashi ya tashi cikin sanin aƙida a jumlace bi suratin shamilatin wasara da sura da yasa abin a haɗe mana a jumurce kuma abu ta hanya mai sauki bai sha wahala ganewa ba ba yi wasa da kwallo shi da yawa ba da kusa ababen da iya da wahala ganewa wata kalmomi da wasu ibarat nan kai sama da yawa yace li anna ilmul aqidat ashbaha bi silsilatil marbudatin ba'da bi ba'd domin yace shi ilmin aqida kaman zaman shen ce shen mana wata sarka ce ɗaya cikin ɗaya ɗaya cikin ɗaya haka suke a jere kira abu na kusan tare suke bisar buwar juna inda kasan shan haka sarkawa take ɗaya cikin ɗaya haka ilimin aƙida yake bisar buwar wannan iya alaƙa da wannan wannan bisar buwar juna tare suke inda kasan sarka ce haka wata ke haɗe ya ce shi yasa ce fa'iza lam ya fahimul musulmi a kata mujamalan la yastati isti'aba jaza'iyya wa tafasiliya idan musulmi bai fahimci ba aqida a jumlace to bai iya gane ta kuma a ce ya gane ta sa gaba ko shashenta ko ɗaya ya gane ta a dunkulanta ya taɗe ni to ka shiga bayanin wannan kuma da kaza aka kaza ya shiga kuma shiga abin ya faɗi amma dole ya gane gundarin abin jigogin abin haƙidar ya ce walan ujif shay'an min indi ni ya ce bin ƙara ba wani abu daga wajena illa ma wajattu annal wajib bayanan wa tawdiyahu sai kurin in rage kan in yi dan bayani a cikin abin da yazo in yi ƙara hudu abin a hili wa unawihu bi anni qad wada'tu fi akhir hadha al-kitab qa'imatan lil masadir allati itamattu 'alayha fi idad hadha al-wajiz kuma na ishara a ƙarshen littafin can bayan kadiba ya kawo maka dukkan inda za ka zanga ka iya kana kada bincike duk littafin da ya dauko magana ɗaya a cikin nan duk hidda jiro littafin gaba ɗaya hidda jiro gaba ɗaya littafin din da ya dauko magana shi littafi kaza littafi kaza na wani kaza dan kowane hidda bayani abu a ƙasar littafin shi in da ya dauko duk abin da ya rubuta a nan kina abu ne da tushe ya dauko shi sai yake cewa wa kitaman ƙarshen magana ta ahmadullah subhanahu wa ashkuruhu ala tawfiki ina ma Allah godiya mai girma mai girma tsarkaka ina ina ma ina yaban Allah ina godiya ga Allah akan yin katari da ya mana litimam hadar wajiz na cika wannan littafi da makakare ka rubuta shi wa arjuhu tabaraka wa ta'ala ina fata a wajen Allah mai girma da buwaya an yus'ima hadal bas al mutawadi fi islam ma fasala min aqidul muslimin ina fatar wannan littafin yayi tarayya cikin a wannan bincike nawa da ne dan dan karami bakin gwargwado ina fatar yayi kokarin yayi tarayya wajen gyara abin da ya lalace na aqidun musulmi ina fatar wa an yaj'alahu nafi'an lahum ina fatar wannan littafin ya zamanto mai amfani ga musulmi wa dafi'an للرجوع إلى كتابه جل وعلا كما زمان تقول نتاين زي دليل تنقل أكي تورك كي كزوا أيكي تاين الله تسنة مزان صلى الله عليه وسلم يكيك كيين أيكي تكتاب وسنة كما أشكر كل من كان له فضل عليا في تم هذا الأجيز كما إنا قوديا ga duk wanda yake da wata fadala a kaina cikin cika wannan littafin alwajiz min ibidan ra'ayi aw muraja'a aw nasiha wanda duk suka taimaka mini wajen kawo ra'ayinsu ko sake muraji a diba littafin kayan a rubu a buga shi ko nasiha kaza kamata kai kaka yi kaza ya ce ina musu godiya wa fi muqaddamatin fadilatul shaykh al-mas'ud bin ibrahim shuraim da shaykh muhammad bin jamil zino alladhin tafaddala bi hadha kitab wa taqaddima lahu majazahum allah khairan yace cikin wasu kai malamin dama ne a cikin wasu kai mun kwarai agaji mai yawa shurem cikin malaman harami na maka wanda yake wanda suka tada salis shurem iya daga ciki da muhammadu bin jamil zino shi ma ya cikin wasu kama mashi wajen ya in ya rubuta su diba su diba su ga nan kaza nan kaza ne kuma suka mai takadim kan goyon baya da yaban abin da ya aikata hada huwa al-juhud muqil wannan shine kokarin mai abu kadan bakin abin da nake da shine ne bakin kokari na nima yake cewa wada'atuhu baina yaday qalil karim kuma na kawo wannan littafin a ga dukkan mai karatu ya diba ya karanta fa in asabtu fa min Allah wala muwaffiq subhanahu inna daidai to wannan kuma daga katari daga Allah ne kuma Allah shine mai bada wannan katarin wa ina qata'tu fa min nafsi wa shaytan in har ne kuskure to kuskure daga kaina ne daga shaytan wa inni amulu mimman yajidu fi ma'akhatan Allah ya bakhala alayhi bin nasr in ina fatar ina guri dole ga wani kuskure wurin gyara kai mun rowa ya ga mun in gyara as'alu Allah tabaaraka wa ta'ala an yaj'ala 'amali khalidan liwajhil karim ina roƙon Allah mai girma da buwaya ya sanya wannan aiki nawa dan Allah dan neman muska Allah kura wa an yi takabbalahu minni ina fatar Allah ya karbi wannan aiki nawa wa yanfa bihi muslimin ina fata kuma Allah ya amfanar da musulmi da wannan littafi wa abarau ila Allah ta'ala mimma khalafa kitabahu wa sunnatu nabi sallallahu alaihi kuma ina kubuta a wajen Allah ba ruwana na kubuta daga dukkan abin da ya saba ma littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam وفهم سلف وفهم سلف نسالي da dabar sa amma fa'ilta salaf ma'ana na muke ni ko da an kuskure kenan ka sani bai jiki ya wuta kenan kai kaburi kaga ta wani malami ya rubuta kaza kaza kaza ya ce dan har ya kuskure to shi ma ba ruwan shi wani kuskure ya kubuta bai tare da kuskure dabar sa amma qur'ani ko sunna ko karanta salaf sali shi ma bai tare da shi amma samu kenan bai tare da shi yace fa in waqa zalika minni dun kasar in har aka samu hakan shi ma ya waru an samu ma ba da gangan ba na yi kuskure ne kura fa inni raji'un anu fi hayati ba da mati kuma wannan magana kuskuren da aka samu na komo daga rake shi ina da rai ko bayan na mutu ba ruwa na da kuskuren da aka samu aka kuskure kuran abu da shi ba ne ba ne bai banta da shi ya ce wa sallallahu ala nabi na man sallallahu wa ala alihi wa sahabi wa jami'in katabahu ga sunan mai littafin katabahu raji rahmat rabbi al-ghafur abu muhammad wanda ya rubuta wannan bayanin gaba daya mai kamnar rahmar ubangijin shi mai gafara da sunan abu muhammad al-kunyar shi da sunan abdullahi bin abdul hamid bin abdul majid al isma'il al-athari al-iraqi asali kuma nazilin istanbul afallahu anhu gina ga asalin shi kan da wuce insha Allah yanzu sai ta'ariful aqida me aqida zai fara gaya maka me aka ce aqida me aqida aka ce aqida me aqida ta'ariful aqida ta'ariful aqida ta'arif asama ta'ariful aqida yamma mai ta'arifi a gaya maka mai aƙida ka san mai aƙida ko a mata mai aƙida ka san mai aƙida ya ce min al'aƙadi wa huwa rabatu wal ibram wal ikam wa tawassuk wa shirta bi kowa wa tamasuk wal murasatu wal isbat wa minu al yaqin wal jazam duk innan kalmomi masu kusan ma'ana guda in maka ce asalin aƙida daga aƙada mai aƙad shine arrabat kullawa kullewa kwace ibrahim kyautata abu al'ikam gyara abu da kyau ta wasu duk da abu na shidda tafi kowa a kulla da ƙari wata masu mana abu abu a rike abu da kyau a rike rikewa duk abin masu kusan mana guda dai kuma da hausa wani morasa morasa a haɗa abu wuri guda da kyau su gabu wani isbat tabbatarwa wa minu daga nan aka samu al-yaqin wal jazam yaqini da abin na jazam abin da yarda da babu shakka kanta wal aqadu naqidul hal aka ta alaqad kullawa me kishe kullawa warwarewa ko don abin ya masa kalmar cewa ma wata ta asalin abin a lugha a lugha ta larabci asalin larabci kuma zai ma kuma zai zai gama kawai asalin kalmar a larabci ga ma'anarta kuma kuma yi maka bayani a istilahi malaman aqida me suke ni da ita zai maka bayani to zai iya maka hira ne kan bayanin asalin aluga abin take dauka tana daukan rabat tana daukan ibrahim tana daukan ikam tana daukan tawassul don ta dauka ko shidda bi kuwa tana dauka wata masu yace wa yuqalu aqadahu ya aqidahu aqadan ya kulla iya kullawa kullawa sai ku zama da wata kullun wa minu uqrat al-yamin uqrat al-yamin wan nikah Allah tabaaraka wa ta'ala لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم باتم الايمان ga ga ga shirya ta ayar alkurani Allah ke ba labarin cewa Allah bai kama ku da lago lemin me lago irin tsuwa wanda baka yi niyya kun tuke ne wai wallahi kana la kana la wallahi kuma yau kana ciwon kai kana masara haka sai mutum yana hira yau la la wallahi eh la la wallahi kai kuma kana ciwon masara kana masara haka baka yi niyya ba kun wani sabo ne kun sabo ne kun i wallahi la wallahi rashe ma'ana rantsuwa wannan ba masa ɗaukar rantsuwa ba ta suna rantsuwa a shara'ance rantsuwa da kai baka cikin cikin hira baka yi niyya ba ko kuma misali kaga wannan ce wallahi wancan wani a wajen ka gaske shi ne a shi da ka fusa ashe baki bane ba ya garin naka ne garara garara daga bani ya zo ashe ba bani bane ba sannan ma ba a ce kai kafara shi ne kai Allah bai kama ku da lagau da min rantsuwa da ba a yi niyya ba wajen kullata yace amma walakin yakhuzukum bima qatul iman Allah iya kama ku da rantsuwa da kai ne ya kullata kuna sai kai kun kai ne ka rantsi amma rantsuwa kun da cikin hira kun sabo i wallahi la la wallahi a wallahi wannan bata cikin shari'a ko ta kai kafara in ba ka kai ne rantsuwa ba kun ba zukun cikin hira kun zama i wallahi to ko kace wallahi to wannan ba ma doka rantsuwa ce wata kimin haka da to ne shi ka magana aqatul ulama mana ya kama kan take ka magana take na aqada kina aqada ne kama da kalmar aqada kina aqada aqatul ayman kina kullawa yace wal aqidatu abin da kira aqida al hukm allazi la yaqbalu shak fihi lada mu'taqidihi shine aqida wani hukunci ne wanda bai karbal wata shakka game irin wannan abun wani abu ne kai kai da shi abinda ba wani kokonto ta da shi ko dai a suke ka yace wal aqidatu fi din aqida cikin addini ma yuqsadu bil i'tiqad dun al amal abinda ke bangaren zuciya bai bukata practice shi aqida abinda na zuciya bangaren aqida na zuciya banda aiki na fara na aikaci ya kawo ka'idatu wujudul lahi wa ba'sa rusul wa jama'a wa jama'a ka'id yace kamar misalin aqida akwai Allah ko kuwa Allah ya kula manzanni yarda da haka wannan shi akira da shi akira mana da aqida abinda shi aikin zuciya wala jam'in jam'in shi aqaid jama'a aqida aqida jam'in ta aqaid sai yake cewa wa khulasatuhu ta tattade magana ta manufar aqida ma aqada al-insanu alai qalbahu jaziman bihi abinda mutun ya kulla ma zuciye shi kuma ya yarda yarda jazima wanda babu kokonto ko da kanta abinda ka kankance kuran haka ne kuran sawa'un tafawwa wannan wannan tafawwa kirtu wannan shine aqida abinda ka kulla ma ranka ya kullawa yankaka wanda fawwa kirtu wannan shine aqida sawa'un kana haqqan am batilan iyayewa aqida ce da gaskiya iya ta banza ce nawa suke da aqidar akwai wani Allah ana kira wani Allah ba da ta aqida su su aqida su a cikin zuciyarsa kuma ana kiran wani wajen biyan bukata ana kiran wani ana dogara da wani ana don a kuma sun aqida kaga na ta banza ce kenan duk abin da kuma aqida duk abin da ranka ya kudurta ya yarda ba ko kun tukan shi shine aqida imma akwai ta gaskiya kuma akwai ta ƙarya to yanzu wanda bayani akan luga ya ce al'aƙida ta fi istilah aƙida a wajen istilahin malamai na aƙida mai ake ne da aƙida ya ce hiyar umurun lati ya ji ba an yi saddaka bi halƙal suna wasu al'amurra za ka ji babu ɗaya wani abu da dama ne wasu al'amurra ne wanda ya waje ba zuciya ta gaskanta su wata tama inu ilihar nafs wajibi ne ranka ya yarda ya nutsu da su hatta ya kuna yaƙinin sabitan layu marzijuwa rai yardar da an sami yaƙini babu wani kokonto ko ɗaya da zai garwayi da ita yarda a san fusa wala yi khalitu a shakka a sami kokonto ko ɗaya kanta shi na ƙida a sinaiman maƙida ai ma'ana ce al'imanul jazim allazi la tatarraq ilay shakkun lada mutaqidi kan tafsirin manne yace shine ma'ana imani yankekke wanda ba a samu ko kadan dugo kadan na shakka shigo babu wurin shakka a ciki babu wuri shakka ba ta da wuri yace wajibi an yakunu mutabiqan liwaqi kuma wajibi ne abinda kawai a samu aikace haka ne ba kullum a baki ba amma aikin ka kwatanta ba haka ba ka kalmar tauhidi ka kalmar tauhidi amma kana kiran wani Allah me aka kenan manzo kenan ko da ka da wannan shirme ne kenan ya zama to alhaz daga zuci hal aiki a zama abin a aikace la yaqbalu shakkan wala zanna ba ko kuntu ko da babu ko daya fa in lam yasil al ilm ila darajati al yaqin al jazim la yusamma aqida da abin da bai kai wani matsayin ba to ba mai suna kida abin da kana dan da kana dan kokonto iyawa haka ne ba haka bane ba ni dai na dan dai shike na kyale dai na dai tun haka ake jama'a haka suke to nan ba kin shi akida wannan ba akida bace ba da wannan ba ka da sample san kana eh kai dai dan dai ko jama'a sun yawa haka dai ake a gari ka dan mai kauya to nan ba kiran ta akida wa summi aqidatun li'anna al-insana yaqidu alayhi qalbahu amma suna aqida dan mutun yana kullu zuciyar shi kan wannan abu zuciyarka a nan take rataye kan wani abin da aka wuce ya ce to kenan tun da ya maka bayani aƙida akwai ta banza akwai ta ƙware ko ya ce wal aƙidatu islamiyya aƙida ta musulunci ta musulunci gata hiyal imanul jazim bi rububiyyati llahi subhanahu wa ta'ala wa uluhiyyatihi wa asma'ihi وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره yace aqida ta musulmi shine imani yankakke da cewa Allah shine rabb shine mahalicci shine mamallaki shine ambota rabb shine ma'ana mahalicci mai iko mamallaki subhanahu wataala waluyati ka yadda cewa Allah shi ke da haƙƙin abota mishi wasu mai da sunaye na Allah gaba ɗaya da siffofi na Allah da mala'ikai imani da mala'iku da littattawai da manzanni imani da ranar lahira da kadara alkhairi ko shari wani abin a same ka yarda ɗari saman ɗari ba kwanta ko ɗaya a kanka kan cewa Allah shi ne rabu shi ne abin bauta da sunayen shi kai da siffofin shi da maɗiya da mala'iku ya aiko da tattafai ya aiko da manzanni akwai rana ta ƙarshe ta yin sami tsakanin bayi ka yi imani Allah ya ƙadar dukkan komi iya gudana ne ƙarshen ƙadar ta Allah kuma menene annabi ya labarin Allah ya rubuta maqadir al-khalq kahin ya yi sama da ƙasa da shekara dubu hamsin ya yi programin komi Allah ya ƙata komi shi kamar ƙatara kenan ya ce wasa'ir ma sabata min umurul gaib da sauran abin da ya tabbata na al'amuran gaib kaida da su wasul din da tushe na addini wa ma ajma alai salafu salih kuma ka yarda da dukkan abin da magabata na kware suka yi ijma'i kan shi والتسليم التام لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسول صلى الله عليه وسلم كما كميك أويا كميك أويا قال الله cikin dukkan kai da ramari gaba da hannun Allah Allah ke da hukunci Allah ke da haƙƙi a mai da'a da biyayya ga manzon da Allah ya aiko duka ne haka yace wal aqidatu islamiyya bayanin da aqida ta musulunci idza utilqat in aka saki kalmar fa aqida a cikin islam فهي عقيدة أهل السنة والجماعة هذا عقيدة عم سنتي تو أنا نين عقيدة سلف الصالح ما أنا عقيدة أهل السنة والجماعة إيش عقيدة عم سنتي هذا عقيدة إسلام إيش عقيدة أهل السنة والجماعة لأنها هي الإسلام الحق الذي تداه الله دينا لعباده شي دومون مثلا كتير عقيدة أنا عقيدة أهل السنة والجماعة دوم عقيدة أهل السنة والجماعة ita ce islamcin gaskiya musuluncin da Allah ya yarda ya zamanto addini ga wayin shi wahi aqidatul qurun salata al-mufaddala min as-sahabati wat-tabi'in wat-tabi'in bi isan ita ce aqidal zamani uku na harko kana karni uku shiga dari ku harko aka ce wannan karni na harko guda uku shine aqidar su karni uku masu fadala na sahabbai da tabi'ai da masu bin basu da kyautawa tashin kiyama ya ce wa laƙarta islamiyya ƙirta islamiyya tana da wasu asma'un ukura akwai suna daban da wannan zama sunaye daban a wajen suna jama'a zama sunaye daban turadifu a wannan sunaye suna kusan ma'ana ɗaya da ka ce a ƙirtar islamiyya ko ka ce ma'ana kina ala tauhid a ƙirtar tauhid ko a ƙirtar sunna ko suluddin ko fikir akabar ko shari'a ko iman duk wannan akan kawo na kalma a wajen wa'ancan ila yan wa dan bambanci kaɗan kakan yi wasu malamai na cewa aƙida daban tauhidi daban don me yan wa nan wani iya ɗokan aka ce tauhidi shikenan a akwai bambancin kalmar tauhidi da kalmar aqida kalmar aqida ta wadi ta kunshi tauhidi a ciki ba ta tauhidi mai tauhidi wurin kade ta Allah ta tauhidi kade ta Allah da dukkan abin da ke alaka da shi kaga akwai magana abu risala akwai magana imani da ranar tashin kiyama imani da mala'iku duk wanda bai cikin bai cikin magana bai cikin magana ta ta ta tauhidi yana yarda ce da magana akwai wuta akwai aljanna akwai kazan abubuwan ayyaba yana aqida babu su a cikin cikin tauhidi kenan sai a ce akwai aqida daban tauhidi daban a ce iya mutumin tauhidi don iya tauhidi bai gaba kowar Allah amma a sami da aqida mara kyau imma ta mu'tazila imma ta ash'ariyya imma ta daga ta khawarij irin iya aqida wadda bangaren bai matsala wajen tauhidi ba matsala da tauhidi amma iya da aqida da ta sa'a magabata na kwarai amma mutum mai tauhidi mulki ne bai kama kowa da Allah bai shirka amma akwai matsala tare da shi muku matsala ma shi na abin kakace akwai tauhidi ne kada bayan tauhidi akwai abu da ake bukata a ce aqida abu ne mai fadi kamar wannan bayanin da aka yi yace hadi ashrul idafat hadi ashhar talaqat aslan jama'a ilmul aqida ba wannan shine abin da ya shahara na sunayen asuna jama'a akan ilmul aqida yanzu zai a takaice kurin mai aƙida kurin abin da ranka ya ƙudurta ya yarda yardar da babu kokonto ko daya kokonto ba shi wuri akai ka yarda ɗari sama da abin kaza haka ne kon shine aqida in ma ta kwarai in ma ta banza amma mun muga magana ta musulunci an maka bayanin ta tace yarda da Allah shine rabb da ulhiyya ta Allah sunayen shi siffofin shi imanin da mala'iku da latattawai da manzanni da yan lahira da kadar akai da kushari da sauran al'amura da aka ambato wanda ya waje baka yi imani da su al'amura na gaibu wani tushen addini da zai abin da gabata har a nan ganin yanzu kenan a gaba zai kama su zai sai ya maka gini ne mai aƙida a yace littafi ne alwajiz cikin aƙidar salaf ko akan aƙidar salaf salih to zin me salaf kin me salaf salih yace as-salaf fil lugha shi zai ga maka me salaf a cikin lugha a lugha aka ce as-salaf kalan kalma a larabci ma mada wa taqaddam abinda ya huce ya gabata ya huce shin salaf salaf kaza abinda ya huce wannan a lugha larabci yace yuqal salafu shay salafan ma'ana kaza ya abu kaza ya huce hucewa ya huce ai mada wa salaf al jama'atul mutaqaddimun ana kiranta wasu jama'a da suka huce magabata aw al qaumul mutaqaddimun fi sayr kuma haka a cikin bulaguro a ce ai zuwa suna gaba suna salafuna suna gaba gaban mu he ka fadar Allah subhanahu ta'ala da Allah ke cewa falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in mutanen fir'auna ko Allah ya ce lokacin da suka husa ta mu lokacin Allah Allah da ya hushi kenan Allah ya ce sai muka musu kamu na azaba fa aghraqnahum ajma'in sai muka dirme da su gaba da cikin ruwa na kai mutanen fir'auna kenan Allah ya bada labarin da suka husa husa ta mu kai Allah da Allah ya hushi kenan da Allah ya hushi ce sai muka musu kamu na azaba muka dirme da su a cikin ruwa faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin sai muka sanya salafan muka sanya waɗannan jama'a ta fir'auna wani abu wanda ya riga ya huce cikin labaru ka ji ga yanda Allah ya rasuwa ne suke su zamanto abin misali da ya gabata ga 'yan baya shi mana salaf kenan abin da ya wuce ai ma'anar magana ja'alna musalafan mutaqaddimin liman amil bi amalihim mun sanya su 'yan gaba ayi koyi ga wanda ya aiki irin nasu zama da abun koyi ga wanda ya aiki irin nasu a baya to ga da aka ba wasu kashin kai wa zalika li ya'tabira bihim mun ba'dahum Allah yayi haka dan yan bayan su su lura ga aiki irin su wanda suka yi ga yanda Allah ya da su wal yatta'iz bihim al-akharun dan wasu yan baya su wa'aztu da su yace wa salaf من تقدمك من آبائك وذي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل ولهذا سمي السدل الأول من التابعين السلف الصالح كلمة سلف أنا كاتا دون دير كي يهوتي نا uwayenka ko danginka suka suka huce ba suka da suka da sama da kai wajen shekaru sun yi ka shekaru ko sun yi ka matsayi sun wuce kayan kai an yi su to dalilin wannan kalma ake ambatar al'umma ta harko ta tabi'ai ake mun suna da salafus salih magabata na kwarai yace as-salaf fil istilah mai as-salaf cikin islam malama aqida yace idza utlaqa as-salaf inda al-ulama al-i'tiqad in aka saki kalmar ta ce salaf a wajen malama aqida fa innama taduru kullu ta'rifatihim hawla as-sahaba أو الصحابة والتابعين أو الصحابة والتابعين والتابعين من القرون المفضلة yace in aka ci kalma salaf a wajen malaman akida wannan kalma tana kai da kawowa dukkan ta'arifinta iya kewayen imma sahabbai ko ana ne sahabbai da tabi'ai ko ana ne sahabbai da tabi'ai tabi'an tabi'ai na wa'annan da karnin da aka ma shaida guda uku dinnan kalmar take zawa aka salaf a jabar makida suna imam suna da sahabbai iwa ainihin tabi'ai iya ainihin tabi tabi ne dai din dai wannan karnin uku da aka ma shaida ana kawo kalmar kansu ya ce min al'immatul alamul mashhur lahum bil imama wal fadl wa tiba' sunna na shugabanni manya manya wanda aka musu da shugabanci da fadala da biyayya ga sunna wal imamatu fiya da an musu shaida da jagoranci kan sunna وجناب البدع أمس شيدا كم نسنت البدع والهدر منا أمس شيدا وجن صورة متى لدك بدع ومن اتفقت الأمة على إمامتهم وأن الأمة ده مسلمين سن اتفاق كان جابورا شو قبنوني وعظيم شأنهم في الدين أن يرد أن اتفاقي سنة ده جرما الأمر أمسلنتي ولهذا دليل هكا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح shi yasa aka ma tawaga ta hurko sunan salaf salih ya kawo qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa man yushaqiqa ar-rasula min ba'd ma tabayyana al-huda wa yattabi'a sabila mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira Allah ce duk wanda ya saba ma manzo bayan shiriya ta zo wai tabi gasa bil mu'minin yabi wata hanya ba ta al mu'minin mu'mine ba na anan ne mai ishara kenan mu'minai su ne ke wa'annan sahabbai kenan yabi hanya wanda ba hanyar wa'annan mu'minin ba kaga nan anan Allah ya yi zargin bin wata hanya ba ta wa'annan mu'minan ba kenan bin hanyar su kenan Allah ya zargi wanda ya saba wa manzo yabi hanya ba ta al mu'minin ba so yake sahabbai kenan da yan ba su ya ce wanda ya haka nuwallihi ma tawalla za mu bar shi da abin da ya kama ya bar wannan hanya kuma gobe kiyama wasu da jahannama za mu kona shi a cikin jahannama kuma ya ce makoma ta mini sata masira nan kakin Allah ya zargi wanda ya wata hanya ba ta nan ba kuma ya ce wa ƙala ta'ala wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإيثان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله كيبان أن توقع تهركو تسوني والسابقون الأولون أن أن gaba gaba na farko wanda suka gabata na farko na muhajirai da ansar da wanda suka bi su da kyautatawa kaga da kenan duk wanda ya bi wa'annan yan farkon ka bi hanyar su da kyautatawa Allah ce wa'annan radiyallahu anhu radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi wa adda lahum jannatin tajri ta anhar kuma Allah musu tattalin aljanna wanda koramu ke gudana kalkashin ta kuma sun shiga khalidina fiha abada za su dawoma hal abada a gidan aljanna zalika al azim samun wannan matsayi shine rabo mai girma Allah ba mu shi duk wani wai kalma ce ta kenan wasu gabata wanda Allah ya ba tawaga ta farko shi kuma magana kuma kenan Allah ya yabe su ya musu shaida har ya yabe mai bin su ma yace wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yadunhum thumma alladhina yadunhum wannan ruwaya bukhari kata muslim ya kawo ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hiyayyen zamani ko karni karnin da na rayu a ciki yayin mutane ba suka rayu a karnin me ya ce karni a ce jil kama a ce sekil ba sekil ba ma ka yankin shika ɗari shika ɗari shika ɗari abinda suka rayu a cikin zamani gudanar wannan kenan karni na ɗaya karni na biyu karni na uku shika ɗari ta warko ɗari ta biyu ɗari ta uku kenan suka rayu tare suka tare rayuwa ciki a takaice kenan ya ce hiyayyen mutane wani suka rayu a cikin zamanin da na rayu a cikin shi kuma sai masu binsu kuma masu binsu na baya na uku wasu ne annabewa shaida da hiyayyen al'umma ya ce wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu wa tabi'una lam bi isan kuma salafu hadil umma ya ce manzana sallallahu salama da sahabbai da tabi'ai masu binsu kyautawa su ne salafcin wannan al'umma wa kullum man yada'u ila mithl ma da'a ilayya sallallahu wa sahabatu wa tabi'una lahum bi isan haka duk wanda ya kira irin kiran da manzala sallallahu alaihi yayi irin kiran da sahabbai suka yi da tabi'ai da kyautawa fa huwa ala nahj salaf ke duk wanda ya kira irin nasu to iyakar tsarin su ka bi kai ma irin nasu ka ka shiga lan su shine kurum ta kai naka duk wanda ya bi irin tsarin karantar wasu to shi ma iyakar tsarin su yace wa tahdidu zamani laysa sharatan fi zalik bal shart هو موافقة الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والسلوك بفهم السلف yace wai kai iyakan cewa ce dan zamani kaza misali karni na daya ko na biyu ba shi bane ba sharadi yace sharadi na hakika ka samu muwafaka ka dace da qur'ani da sunna cikin aqidarka kenan irin nasu kenan duk wanda ya aiki irin nasu daidai da nasu kowane karni ne kana tare da su magana kenan amma dai su ne mudalkin an wani karni ne kai irin aiki irin nasu to baka ci dan kai shekara ta dubu dubu ɗari kaza a duk karnin da kai aiki irin nasu kana cikin layin su shine magana kenan a same ka san bangaren aqida da sarun ahkam da sulukin rayuwarka ta yi gudanar da rayuwarka a same kayi ta bi fahimta salaf da fa'inta da wa'annan magabata yace fa kullu man wafaqa alkitabu was sunna fa min atba salaf duk wanda ya muwafaqa daidai da qur'ani da sunna iya daga cikin mabiyan salaf wa in ba'ada bainahu wa bainahu makan wa zaman ko da tsakanin kai da su zamani ya nesa ko gari ya tsakanin kai suna saudiya misali kana niger kana senegal kana amurka ko da garin ku yayi nisa ko da zamanin ku yayi nisa kana tare da su ko kan da aka yi ka inda ka yi kiran nasu to kana layinsu ya ce wa mana khalafahun falesa minhum wa in asha bayan zaharanihim shi kuma wanda saba musu ko da da su ya rayu a zamaninsa aka yi shi ga shi ga su har ma sallah a bayansu in dai bibin tsarin nasu bai tare da su kana almuhim muwafaka kai daidai da aikin su kura sai yake cewa wa imamu salafu sali huwa rasulullah sallallahu shugaban salafu sali wane ne ce shine manzala annabi shine shugaban shine hukun shugaban salafu sali shine zai kama ka hujjoji na cewa manzala shine shugaban salafu sali na ga lokacin yayi Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته